إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markas ahalus sunna da jama'a wanda ke angwar karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba goma ga wata na safar hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha hudu ga watan takwas dubu biyu da ishirin da hudu allah mana mafaka a darasi da ya huce muna cikin bayani na istikama ƙarshen babe ne muka zo na bayanin istikama tsayuwa da lazimtar da'a Allah kuma cewa tana daga cikin kalmomi wanda suke kumsala ma'anoni masu faɗi jigo dai bayani da muka na magana istikama bayan imani da Allah ka tsaya inda aka ajiye ka to wannan masala ta istiqama muna fatar Allah tabbatar da mu kuma shine tsira ga mai imani lokacin da kai imani baka da naka shine al-islam kenan ka mai kauya mai kauya a Hausa kenan sai yadda aka yi muna hatar Allah tabbatar da mu a kan istiƙama yau za mu tashi sabon babi na bayan istiƙama na babu fit tafakkur fi azim makhluqatin Allah ta'ala wa fana'i duniya wa awal al-akhirah wa sa'ir umurihima wa taqsir an-nafs wa tahdhibiha wa 'amalaha lil istiqama babi na magana tunani cikin diba manya-manyan halittun Allah don su ƙara ma sanin girman mahalicin da magana ta wannan duniya an so ba a so ba za ta ƙare abu ne ba mai dawama ba kuma da wasu ababe da za su kasance halayyar mutane ko matakaiya na ranar lahira da sauran al'amura wanda suke da alaƙa da ƙarewa duniya da maganar lahirar kuma da bayani na jarrai ko taƙaitarai mana rage guri jawa zuciya birki da tace zuciya kuma da ka ɗora mata haƙuri akan istikama wannan bayani ne ya gabatar da shi kuma ya kawo ayoyi na ƙar'ani kan wannan babi da yi ya fara da ƙalar lahun ta'ala innama a ɗuzukun bi wahidatin an taƙumu lillahi matsana wa furada sun mata tafakau tun ƙashirin mamisa gumin jini ya tsaya dai makin abinda yake so ya istidilali da wannan aya maganar tsayawa a yi lissahi ko a yi tunani wanda ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ba a mashi umarni ya gaya musu innama a irzukun bi wahida ina muku galgadi ko wa'azi da wata ɗabi'a guda wannan ɗabi'a guda ya ce an taɓo lillah masana wa furada ku tsaya tsakaninku da Allah don neman gaskiya da neman ganiya da tunani mai kyau mutum bibi ne ko mutum guda guda ne sun matattafakar nan wannan aya tana karantar da mu mutum a cikin hayaniya cikin jama'a bai tunani na kwarai in kana so kana cikin wani abu ya rikice ko gana maka samu gano gaskiya al'amari ka keɓance imma da wani abokin tattaunawa imma kai ɗaya ka tsaya ka diba wannan al'amari da ake magana iya baka damar gano gaskiya lamari shi Allah ce ga ya musu wani hanyoyi ne duk da amincin zamanin ayat ta zo akan masu maganar kai mahaudu mahaukaci ne eh mahaukaci bai da hankali ma to tabbas wannan kalma ce ake hudu gudun don adawa don a bada shi amma shi ne wannan magana ma in ya tsaya ya dibi abin sallallahu da abin da yake hori da abin da cikin shi ba magana hauka a kan shi ka ji ba jama'a tsohon abokin annabi sallallahu alaihi wasallam tun a jahiliya cikin sai musulmi jama'a da bisa alaba ya ji labarin yana cewa ai tsohon abokin da ya hukace a maka muhammad bin ya hukace takanas sai taso cikin sai musulun kantarwa na ya taso daga garin sai ya zo maka yesu cikin ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muhammad labari ya same ni an ce ka hukace ni kuma Allah ya taimake ina maganin iskoki wata iska ce ta taba ka zai maka magani a ganin hukunci jin haka magana mace ka kuma mace mace a ba iya a nufin sai gudu da inna alhamdulillah na hamadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله da ina mutum ta tsayan ya ce wallahi ya ce na yi san maganganun bokaye da mawa da matsafa ya ce lafi ce a yace ta mashi maimaita mun wannan kalma ta ta maimaita mun ita annabai maimaita mashi ya ce wallahi wannan kalmomi naka sun kai iyakar da kakarin teku iyakar gaya kyawu ba magana waka ba magana ba magana abu da karbar kai tsaye imani ba haka ba mafarci ba ne ba ma ce wani mafarci harci zama mafarci da kenan ba tare da kada kai kalu da abin da ke ba ka tsaya ka gudu miki wani shi ta kullum cikin jama'a zuka ce la masa da firshe ba ma'ana taron jama'a bai tunani a ba ɗan dai cikin taro ne yanzu an mutum misali zanga-zanga kawai taro an ta kusa wuta ku wuta za su ku bige ku bige za su ku damu da ka ce su kuna wani maskin ba su tsaye can nesa kuna yi zai inda cikin jama'a ne kai ma mai bayan kai da bisa kai za ka kullum hanyar gano gaskiya ka tsaya ka keɓanta ka tsaya ka ake hankalinka ka dibi wani lamarin cikin wani ka gano gaskiya nan dai almuhimmi kudin ana karantar da mutum ya tsaya wajen neman gano gaskiya kuma ka tsaya ka yi tunani wajen girman allah da zartun allah zai baka imani da tabbas ya kawo ya ce wa ƙada ta'ala inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar wannan ruwaya ta tabbata ibn hibban haka al-albani ya kawo cikin sura sahiha nashi wani asarakin aisha radiyallahu anha cewa ata bin abi rabah yake cewa ni da ɗaya cikin dai abokansu ya ce da ni da abai da bin umar mun shiga mun je wajen aisha radiyallahu anha sai ubai da bin umar ke ce ma aisha haddithina bi ajin shi na aiti min rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce aisha ki ba mu wani labari abin da ya yi baki mamaki ko hibriki abin da kika gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya yi baki mamaki a ajabi ya ce shi a ɗara cikin malaman tabiya yake ba ta ba labarin ya ce da obai da ya mutu wani magana ta tsaye ta washe da kuka ta har har kuka ta gaba take cewa ita abin da ya ba ta al'ajabi ta ce wata rana annabi sallallahu ya tashi cikin dare suna tare ya ce aisha dare ne a ta'abbadu lirabbi aisha ke ba ni dama ke bar ni a daren yau an bauta ta mu ubangiji ta ce wallahi ya rasu rasulullah wallahi inni la hubba qurbak wa hubbu ma yasuba ta ce na rantsi da Allah ya rasu rasulullah ina son kusan ka zama tare da kai amma a lokaci guda kuma ina son duk abin zaharar ta maka rai ke tun da ka yi san yau ka yi bautar Allah jika cice ya tashi ji ya arwala ya je kama sallah ta ce iya sallah iya sallah haddari ya tahita ta yi rika kuka iya kuka yadda ya jika gemun shi ya jika gaban shi kirjin shi nan hawaye iya zuba ta ce da ya sujada ya jika wurin da yake sujada da hawaye iya kuka to ganin haka ne abin ya ba ana haka har bilal ya zo bayan kiran sallah yake gaya mai cewa a kaman gaya mace nan ya zawa ce mace kenan jama'a sun taro bayan kiran sallah ya ce ya rasu lalla tabbiki wa ƙara gafarar lahular mata ƙadar mutanen ba mata aka ya ce ya rasu lalla za ka rika kuka irin wannan alhali Allah ya gafarta ma in ma ka yi da wani kada ba za ka yi gaba kan kuka rubun ya rasulallah ya ce a fala a kuna abin shakku ba zan zamanto bawa mai godiya ba don an muna wannan baiwa shi ke nan ya ce laƙar na zai alai a yata ya ce wailu liman ƙara'a wani mai tafakkar fiye ya ce a daren yau wasu ayoyi sun sarku gare ni wannan ayoyi ya ce ma wailun liman fara'a wadda mutu fakara fiya ya ce azaba kuma ce wannan ya tabbata ga wanda ya karanta wannan ayoyi bai tsaya bai tunanin abin da ke cikinsu aiki nisa wani ayoyi su ne ƙarshen suta al'imara shi ne hika maka inna fi halittin samawati wal art wakti lafin laili wal nahar da ayatin da umin albawa Allah ce lalle cikin halittar samai da halittar ƙasai da canjin dare da rana wa'annan ayoyi ne mai aya abinda yake ya kai ka ka yarda da kaza kaza ne abinda tabbatar maka da girman Allah ko hikima Allah ko ikon suna shirye da kai zuwa ga Allah wannan iya karantar da kai kenan nan Allah ya yi kira ka diba halittar sama ka diba yadda Allah ya sama turmamu da rana da wata abin da kake gani da ina abin da muka gani ma haka halittar ƙasa da yadda yanzu kana cikin dare a nan ba ka guza ko ina ba kana cikin dare haka yi ɗan lokaci ya ganga cikin rana haka ka saya kun ba mai ce ma ga inda butan yake kowa haka ga ana yi cikin tsari cikin hikima wanda Allah ka cewa dalika taqdirul aziz alim tsari ne tahiyya ba canji ba komi alzayi guda ba ta yau awa uku za a yi gobe a yi awa goma sha biyu gobe za a yi karin twitter a wajen abin da yau kullum minti shi ne sai ko ke shi tun da aka yi haka abin yake don gaga wani kuskure daga wajen kare diba an ci ɗan adam irin abin iya rage mai girman kai da isa lokacin da kake barkama ni kaza balla za ka wani iko ni mai kasa ni mai kaza mu masu iko mu masu jiwa ta kaza kaza kaji ba kaiwa ita kanta duniya ta haka da kake magana ba garin da ba ƙasa ka ba an ga karanta halittun allah sanar su bana zai karantar da kai ita kanta ba kuma wace ta mutane komai ba kuma wace ta kanta da gaba daya a cikin halittun allah ko kuma suke sarar su bana wannan kuran ba a je sama ta ɗaya ba wannan sama ta duniya sama duniya abinda ya kasanta kadai ya ishe ka girma Allah subhanahu wa ta'ala wannan ilimi abin da ke na hakika ne wanda ba ma ba su ma da imani da Allah sun tabbatar ma da haka cewa duniya an aka ci adiba cikin kusurmas wannan ba ta kai garin da sabon garin da sabon mana idan ka ɗauko rere a kudu wasu a ɗaya a cikin rere ta duniya mu gaba ɗayan da ba ta kai ɗan tsakuwa a cikin ƙasa ka duba halittar Allah subhanahu wa ta'ala ba ta kai komi ba karama halitta ce ana kiran duniya ce ta unguwar rana muna da alaƙa da zagayar rana cikin kwasu masa wannan halittu sararin subhana wata ɗan unguwa ce karama wanda ya san da ilimin kwasu irin masu masu abin sararin subhana ita ba ta ma ba ne hakika duniya mu gaba daya ba mu goyi an canzu duniya ba an wajen duniya guda tara ka gani guda tara suke zagaya rana misali ga rana nan duniya suke zagaya ta suke kewa rana duniya tara ce aka canzu an gano ku wanda wannan suna da alaka da rana a rayuwarsu tahiyarsu duk a ƙarshen rana suke ta ce wannan gaba ɗayansu wata ƙaramar unguwa ce a sarrafa su ba ƙaramar unguwa ce wuri ne ɗan kaɗan inda a sabu da mashi hakika sabu da mashi a kaɗan kaɗan ba kaɗi ba a cikin za ka ɗan tsini ne ba ba ba duniya ba ba ranar ba duka duka yankin stamp solar ba da stamp solar za a gwada ma shi gaba ɗayan shi ɗan ƙaramin wuri ne in ana magana galaxy inda ya sami magana abu ne wani wani a kullo ba abu ne a ƙiƙa ilimin ne za a gwada ma an ce galaxy guda duka ce kamar cincin tantamanu an ce galaxy guda ya ƙamshi tunamuwar miliyar da ba miliyan miliyar miliyar ba miliyan ba miliyar da tunamuwa da kuma tunamuwa mahi ƙananta ta yi ranar kanta sau dubu a ƙalla ba mahi ƙananta tunamuwa ta yi dubu ke ranar kuma da miliyar miliyar ba kai bakar mu mun duka duniya miliyan da duka duniya miliyan da kwatar ce kwatar ce ko nuna gaba daya to wannan galaxy guda des milliards ne na turmamu des milliards milliards na turmamu kurum ba duniya ba ba balle magana ka za duk san da ranar gaba cikin da ranar an ce wata karamar turmamu wace abin ya da girman gaske in wasu na ce alaƙan wani sana da wani wani marki man ya yi mai rakan a misali wadda sun girman abu Allah ya kira Allah ya kira mitrani mitrani mitrani abin tunani ne aya ce wannan Allah ne nuna mitrani ana misali cewa tsakanin duniyar mu da tunanin mamaye kusa da duniya yi haske shekara hudu tunanin kuma mai kusa da mu ta yi haske shekara hudu shekara haske in ka ɗauka mai shekara haske ɗan ba a lissahi ɗan adam haske iya da vitas yana gudun kilo 300 a segon ɗaya ba awa ɗaya ba haske iya da vitas ki gudun kilo 300 a minti sekund ba awa ba minti ɗaya ba a sekund ɗaya in za ka ce ka zo ka yi min za ka yi da sahi ka gaya muna a awa ɗaya kilo miliyan nura ce wannan sekund ɗaya kilo 300 ka yi magana minti ɗaya ka yi magana awa guda da allah wannan wai awa guda zo to ba awa guda ba ka yi banta katarar ba ƙare ba ka yi shekara guda kwana 300 sattar kuma ka zo ka yi sau hudu abin ya hutu ƙwarduwanka illa kurin imani da Allah kun halittar wani abin illa kurin ka yi imani da Allah Allah gudu ka gina mu Allah amma ka rigima ka yi a banza ka kanka rigima ta banza ka halaka kurin sai sai ta kenan karanta wani halittar iya baka ce dole ka gina mu Allah ta suke cewa duk wanda ya karanta faransu ba harka ta wani abu to ko imanin kula haka ce ne ne bi ko ka ce ne ko zama ba ce ma ba magana hankali ba ka kasa ganin girman Allah to mun misali da aka ce da kira uban ya ilimi ne da adam kawo Allah ya tada shi kai min imanin haka ba imanin kai kawo haka ce ilimin turai da kaza a ilimi ne Allah na kira ka tsaya ka yi tunani cikin halittar sama da ƙasa da rana da wata da tunamu abin halitta abin abin lura abin tafakkur ne da ka gano girman mahalicci ka san da girman shi kowa san dai nan afirka ko nijar ayin magana a ci amurka rasha kullum magana su nisa da yawa nan ba su ganta ba ba amurka ba amma mene ne an sa amurka tana da ta girma bom kaza na halaka da kashe mutane bakami da nukiliya tana da bankin duniya tana da fami an baka labari sai ka ji tsoron kanka taba amurka ta baka bala'i ka samu labari kanta ya kai girma ta wani hikima ce allah shi allah ya biya maka ka diba kaza ka diba kaza me kaza me kaza me kaza ta nan ne church aya kenan sai ka gano girma wani mahalicci ka san kuma kaskanci wanda bake da shi ba duk da kana ka kama banza an shi ne kiran da Allah ke mana na tunani lalle cikin halittar samai da kasai da canjin dare da rana akwai aya ayoyi ya ce amma gawa da ilu da alba Allah sama cikinsu ga masu hankali sai ce kama kawai hari da masu hankali ba su ga fada allazina zukurun la qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wanda suna ambatan Allah a kowane hali ke nace a tsaye a zamane a kwance ma suna tunani suna ambatan Allah kenan ba sa ga fada balle shedan ya rinjaye su kasan shedan hanyar da yake rinjaye a daga kai shebaro ga fala daga ambatan Allah ba makami da yake nema ya rushe na makami da kare kamar kamar abata Allah kun su hira banza hayaniya da banza kun a hira awa ɗaya awa biyu awa uku ana yi tun da azar har asar aka zaka sallar asar ta minti goma sha biyar ɗauka faɗa ɗauka neman faɗa ta kame shafa ya yi minti sallar minti goma sha biyar duk yanci ya wani ma ga wanda muke zai gani wani magana amma wallahi ko ma zai hira awa uku wallahi mutane haka suke kun ga faɗa ce fada ya hira a uku ya hira kurin ta ƙarya da gaskiya ya yi a kada ka ba amma da ya zo masa da mutum goma sha biyar kaji a gaban ko zai zuwa da wancan fadi kawai sana ta kwabin ya koya ba kaga akwai matsala shaɗan yaron da yanka dan minti goma ta biya da matsala amma hira can kai ba ko a kada ka ba kana ji ma ba ku so ma ƙare ba ku so ma hira ta ƙare a ƙare kuma a je a dasa wannan iya cikin yaudarar shi da nake mana ke mana adam gafala talakita su suna mata Allah ko hali in mulka san ta gafara yanzu misali annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu da bari karantar da mu cewa idan mutum ya tsaya irin samun lokacin nan an yi magarba misali ana jira da isha maza na ce duk wanda ya zamana bayan sallah ya kama ayyukan karatu ka karo a tare ka malamin ilimi ka shi karo ka shi kaza kurin ka zamana kana jiran sallah maza na ce mala'iku suna ma allama ka fillo allama sabitu allama ka fillo arhamu allama ka fillo allama rahu suna ma addu'a matuka kana da ne suna ta ma a kasa addu'a mala'iku kuma ya annabi ce ana rubuta ma lada kamar kana cikin sallah lada kamar kana cikin sallah ta minti nawa ladan ka kamar kana cikin sallah ga da mala'iku ga kam gafara ta Allah maka sun da jiso ya hira iya can sai da mun bude da yan wasa da ne suna hira ko ba hira ko ba la ko hira duniya ta kuma sai ta da wannan wani ina mai nuna sai ya zama karatu da ce yanzu wani kana zuwa karatu yanzu kasa zuwa ya kai haka ya shi shi mana mana adadi cewa na mana ba wata hira da yake ta ahiri kun hira siyasa ce wani ya ci kaza cewa na hira muke ba wata hira da yi kudin ci ɗan yanzu jami'a a sama da haka da kuma yanzu da zama kana hira ga ƙarfana amma kuma mutane kuma ta mu yi abirgi su Allah shi da ya ce masu ambatan Allah a tsaye suna zamane a kan harkarsu shakata shi na ta zikiri shi ne ibadar da ba ta da lokaci kowane cikinta kana tsaye kana kwance kana zaune zaka ambaci Allah haka sallar kanta in ta kama a tsaye a yi in ba a nan an sallar sallar ya je ziyara ganin wani mara lahiya sai iske shi ya ɗauko wani icce yana sujata kan shi a zamne sai annabi ya amshi icce sayar da sai ya gano matashin kai annabi ya amsa yadda ya ce sarri al'adar ta bisa ɗaga wadda mutum ta ɗi faƙa'ida na mutum ta fa'ala jama ya ce kai imran bin musaini imran bin musaini ya ce ka yi sallah imran bin musaini ka yi sallah a tsaye in ka an baka yi a tsaye ka yi a zamani baka yi a zamani ka yi a kwanci ma kinan ba a bada ibada a sallah ko lokaci ko a kwance ko a rera ko a cikin gare yadda kama kai ko da baka iya motsa hannu sallah za ka yi kabbara da ishara zuciya kuma ta gana da hankalin ka sallah za ka wata ala kullu hal
yace bayan yace alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yace wa tafakkaruna fi khalqi samawati wal ard suna tsayawa suna tunani akan halittar samai da ƙasai tabbas bayan sun tsaya su yi tunani a shan bayaninsu rabbana ma halakat hada batila ya Allah baka halitta wani abin a banza ba mamma duk wani halitta an zuba mun komi la ba abin zagani ai banza Allah baka yi wannan abin banza ba mun komi shan laka ce afhasibtum annama khalaqnakum abasan وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم كنا تسمعني حكا كرم الله لا تشكو باب ما حكا كرم حبا فتعالى الله ملك الحق الله يكره الله يكره يكره مزا Allah ya girman kace ka daga nan Allah yake maza kenan ayi ku duna da babu hukumi haka kurin kace ka sha adan da kun ka tsari haka kurin babu hukumi kace ha ba wannan aikin banzan Allah ya kare shi fata'ala na mulkuna Allah ya girmama mamallaki na gaskiya ubangijin al'ashi da karamci ake manzan allah ya karfi daga ake manzan ya ce bayan sun tunani za su ya ubangijin rafana ma halatta ta haza faɗi ya allah ba ka halittu waɗannan ababe a banza subhana tsarki allah ka tsarkaka kai kai haka allah faƙin na azabar allah ka kare mana azabar wuta to da wani aya mamanawi ya kawo su ma'ayoyi akan masa'ala ta tunani diba girman halittu na Allah ka karanta ka samu tunani a kan halittun Allah farko sai ya kawo fadar Allah subhanahu wa ta'ala wannan karshen al'imran ya kawo aya ta 109 zuwa 109 al'imran sai ya kawo fadar Allah subhanahu wa ta'ala afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر Allah mai kama da buwa ke cewa iya jan hankali ne an fara yanzu nuna ilil ibil kai ka kulka shin mutane ba sa tsayawa su diba raƙumi don suna rayuwa da shi abokin rayuwarsu aka masa maganar raƙumi tare da su a gida da daji bugu za ku diba raƙumi kuma ta kaifa kulikat nan hikimar Allah yadda Allah ya yi tarkibin halittar raƙumi kurin ayaci da girman shi da irin fadala shi da irin rayuwa da za ta safita sahara yadda Allah ya shi kurin a wannan daji yadda Allah ya shi ya ba shi damar ketawa sahara iska da rana da komi da kusa mai komi kuma kana wani ba sauran dafa ba zai sha ruwa ya yi wata ya dogon tafiya bai sha ruwa ba ba ruwan shi da ya tsara sa rijiya bai mutuwa da shiwar wajen lokaci da ɗauki zai dogon tahiya da ruwan da ya ɗauka a cikin shi da ta yi nan an san cewa wani mai bincike ya bincike cewa duk duniya da aka bincika ana magana ai nama mahi kalite mahi kyau ya ce na harko da kuma ta gari na wani rantsu su wuce ba su wuce na harko bincike da aka nakika raɗin shi na mamaji kyawa duniya ta kuma aka magana jimina aka magana kaza ta kazar zabuwa raɗin na gaba a ce ba nama mai kaliti a duniya da ɗaya ya ce bincike da aka turawa suna ɓoyewa saboda su ba su da raƙumi Allah aka ce shi da suke ɓoye abu ba su da raƙuma ba su raƙuma ba su bane ba sai suke ɓoye a bacci a bincike na hakika ya ƙoshi na mamaye kaliti a duniya abu da biyu ana maganin cholesterol cholesterol ka sha ka kitse a maka waye ka mai tafsirin ka kitse ta shi san ƙarar da abin da sauran kitse ba da wani dabbobin gaba daya ba mai kitse ko ya kake kitse da abubuwa daga dukkan kitse ba wanda shi kitse ta amma kima Allah shi kitse da kumi cin shi ma ke bai cholesterol ko daya ko da zero cholesterol zero ne zero cholesterol ne gaba daya da kumi kitse na shi ma gaba daya ci aiki lafiya lau wanda bincike na babu cholesterol da ke magana daga kitse ko kitse kaza kaza ne amma sanan zamu kitse a yanzu lahiyar da kitse shi a ci a zama abinci lahiyar a takacin Allah ke rayan ku diba afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat ayati ta Allah ku diba raqumi yanda aka halice shi akwai aya yace wa ila samaa'i kayfa rufi'at sai ba saka sama yadda Allah ya dagari yin sama ya yi ƙarfin lissaninka ɗan adam duk ɗan wata lissanin muke wanda ɗan adam an ce har yau ɗan adam lissanin da yake yi wa hasashe ne ba shi da masaniya ma a saman duniya babu ko da kwatance ɗan adam yau ba shi da wani lissafi ba shi ba ko na'urar shi babu na'ura da ɗan adam da ilimin duniya ba na'ura da aka yi wadda aka lissayi za ta kai wajen turmamuwa ba ayyau abu na kirkira duk bukin suke yi wata an gano wata nuri wata duniya daga can a fare da ba su ɗan labarin galaxy kaza a ɗan ɗauko hota an gano wata planet duk planet hayyau ɗan adam da ilimin bukin labari na zaɗa wadda ne babu inda suke tunani ba shirin zuwa turmamuwa ba su ba na'urar ƙasa ta zuwa ba su ba kurin da abin ta abin kenan a cikin jahilci ake shi suke cewa duk ci gaban ɗan adam ilimin kimiyya a sanin su da suke a sararin su hana kurin ɗan adam yana da jahiltar 999 jahilci da kanta inda ke rarrawa duniya ta saman duniya kan wani ran su bana muna tsarin iya jahiltar ɗaya cikin dubu da ɗaya sani a baki da yawa ne wani sauran ritar kuma tana tara duk jihar shi bisa abin daga cikin ba bai iya baka labari ko karkacin maza ya maka kaza ne kaza bai iya gaya maka babu a ilmace babu dole ka yadda kai jahilin abin ne waye masana abin allah su hana mata mahalicin komi da komi shi ne alibi kulli shi wa ala kulli shi wakil shi mahalicin komi kuma a komi shi wakilin kan shi allah ke ya ce kadiba sama yadda aka daga halittar sama yadda ce wa ilal jibali kaifa nusiba kadiba duwatsu da kake sake tare su yadda Allah ya kawo su kawo su aka kawo su aka yi dutse an tabi da biku don kata raurawa a ba ka sa ikilibar duwatsu kawo su aka yi ya ce wa ilal arda kaifa sulihat kadiba ga ƙasa yadda aka shimfiɗa lati wajen alalata mai arzai firata laku Allah ce a ce lamun nisibiya laku na hanta kamar shi nan usamin yake cewa masa'alar da wasu ke ɗauka aka ce wani alakai mai sai ya kawo na masu cewa wani alakai mai su ɗaya ƙasa kamar tabarma take ya ce wannan ba su gane ma'anar ba wani cin karo da ilimi da maganar ƙur'ani ko abu kai ne kake da matsala a gano ma'ana aya ya ce ba cin karo a halittun Allah ta yi ai Allah ta yi wala lakum al'arda kenan ce gare ku take shuhuda lakum wata lakum al'arda firasha lakum ku take a zanku ba ta kasa ba kake kwala ka ta karma ba ta haka kake da shi kuma ce wannan habari na hakika ba wani dubun da ya karshe kowa ya sani ya ce misali a wannan hakika ba magana kadama inda zaka tashi kana kana gudu ba ka tsaya ba ya ta tahiya kowa imanin ya ka dawo na ana ba dan baya wani yace dan wallahi kai ma baka kace an ba shi da kana kaman tabarma ne kai ne kai ji iyaka wanda ake ce mana akwai dutsu tsaf muna kun zama da da tahoyar mutane marasa marasa bincike ya ce wai me kam wani dutsen da yake duniya kin duniya tana da iyaka akwai zaka ce kurun kaf ka kare bangon duniya ai an ta bangon duniya ba duniya ba ta bango ba ta bango duniya haka suke ta da lokacin ilimi kai gaya ba da kai nisa ba haka suke ta duniya tana bango dutsen kam wai shi ne ha wannan wai zurkalle ne yaje yaje ban duniya yaje rana take fadawa wannan haka wannan ba an take ba bayan ran ada ranar da bango zurkalle ne amma ba duniya ba da bango a ce ga bangonta haka Allah yi ta kurba a wajen ka ne ta misali ka misali yau misali ka dauko misali za ka kai an sai dai baka kiyashi ba a saman ƙasa a sai misali ka ɗauko ƙatar tulu ko randa ka ɗau da kiyashi a sama da ka ce ma kiyashi randa haka take ya zai ganta ce haka take ne take bala ce kurin haka zai ganta kurin haka zai ganta yawon shi ko ina ya je dawo ko ya je dawo ko ina ya kewaye ta ka ce mun ka ce mun haka take amma shi bala ganta a wurin shi ne take fula take libu kamar shi kuɗa amma ba haka ba su kai ganin ta ƙware bin ba ya ɗana sai ne magana kana da yawa a takaice nan da Allah kira mu dubi wannan halittu na Allah yanda Allah ya fi mu da ƙasa da shi da ta fazakir inna ma anta mutakir ya Muhammad kurin kai duka ya gargadi matsayin da kurin gargadi ne kuwa garma iman da imani na sa mutum masu imani ya ce wa ƙala ta'ala afalam yasuru fil ard فينظر كيف كان قبل تدمر الله عليهم لذلك امثالها cikin Muhammad ya ka bakin da magana tafakkur yace afalam yasiru fil arab fayanzuru shi mutane musu tahiya cikin ƙasa su yawo su ga yaya Allah ya da al'ummomi na hukum ba suka yi taurin kai game da annabawan Allah suka yi rigima game da annabawan Allah don labarin al'umman farko baba da bakur a takarda suna nan da yawa ko garuruwa suna nan ba wani gardama nan gidajen adawa ne ba wani gardama nan da samu dawa ne ba wani gardama nan na fir'auna ne ga magawar ga gina su ga kabarin wani abu ne gashi abu na hakika suna nan yau kashi suna nan kimin allah ba inda suka tafi za kai ka gidajen cikin saudiya ma ke haihuwa ina ga bana aikin hajjin bana su dr mansur yalwa su disna na kirayi muna da suka ce gamu a hanyar za mu ta yi wannan garin san mudawa za mu je mutum za mu wuce za ku janta kudu aikon hotuna a sun ji san bada sun aiko garuruwan har zai nan har yanzu iya nan da gidajen da komi da kayan da komi da rijiyoyin da komi suna daga ce an kai magana wani zai rito suna nan idan na adawa da kaji yaman gidajen suna nan ba labarin tunan yawon a yan sifar aunin ne suna nan gaban mata na nan ta wasu daga cikinsu kiyon suna da kanan ɗaki ɗan kaje ne wai ka ga aya kai kai ta kanka aya ce kai ta kanka yadda ka kanka ya yi ƙwarin gyara ga yadda allah ya ma'an farko suka diba ya ƙarshen wanda suka zo ka aiko a taddamar na alayin Allah ya rijike su ya dirkake su kuma ya yi wani kafiri na amsalu wannan su ne aka kace su kada duk wanda kafir ce ma da shi ma za mu irin shi magana ke in wa alim imamu nawawi rahimahullah ya takaita wannan awi a wannan babu gaba daya kurin ya tsaya awi babu hadisi kwadai da kawo eh babu hadisi da kurin awi ta kai awi kusa shi ka kama kusa shi ka awi kurin sai ka ce wa minar ahadis a sani ce akwai hadisai ce daga ciki akwai alkai su magana wasu wani su jima ba da mawata wannan duk da akwai ruwaya wannan ruwaya tana da rauni na alkai su magana wasu wani jima ba da wannan hadisin yana da rauni duk da cewa dai ma'anar shi mai kyau ce amma iya da rauni maganar shi dai ayoyin sun dace kan maganar tunani akan muhimmancin tunani cikin halittar Allah sai yanzu ya fara da babul mubadarat ilal khairat babi mai karantar da mu gaugawa akan aikata duk abu na alkhairi ne kakkare na shi e yi ƙoƙarin gaugawar aikatawa kayan damar ta hauci ya ce wa hassa وحث من توجه لخير على الاقبال عليه بالجد من غير تردد da bayani akan zabar zabar da wanda ya fuskanci wani aikin alkhairi a zabar da kai ka ci gaba da yi na gaske kakkai kakkai kokonto kakkai kakkai karkar ka yi da gaske kakkai da wasa ake alkhairi ka yi shi da gaske ya ce ƙalallahu ta'ala fastarbil khairat kullum ne ya ce ka kamar Allah ya kira ku yi rigaye rigaye wajen aiki na alkhairi gaba daya ka'abar ku yi rigaye da wurin rigaye rigaye ya kawo faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin Allah ya kira wasari'u ku gaugawa musabaqa rigaye rigaye sabu gauga tun da guda ne abinda ka abarka ba musabaka ba waccan ta da ake mu annan musa musabaka mahiya ta ci a baka mota a baka hajji ko a baka za ba ita ba ke ne wannan musabaka ce wani bangare mata da matsalar ta ta musamman wani mutum ba ya da allah ba iya da haɗari mutum ya yi karatu na ƙura'ani wanda kima kurdan kacin mota wallah asara ce kowane da ya karatu zai ci mota asara ce tabbas manzan da ce duwanda ya karatu don wani abu na duniya to asara ce ne kan maka ce wanda da ba wani abu inda da wani ne abin da ake cewa wanda suka yi karatu don allah ko don karantarwa ko don zabararwa amma ya zama to hada bikinka ka je a ce kai da firemi a baka mota a baka kaza wallahi matsala ce ruwa ingantatta a nasarar samar kuma sun tabar labarin irin wannan iya daga cikin ma wanda sun haɗar a duniya akwai amma ci a lahira su ne domin harin mauta wallahi cikin mutane uku da annabi ya ambato wanda za a fara za a fara za a fara karya ko da ta fara karya da su a cikin mutane akwai wannan a ciki da mai kudi wanda ya da a ce da malami da na ce da wanda ya karanci ƙwararri da annabi ta za a zo da shi a gaban Allah subhanahu wata'ala lati ya bawa na ka karanta qur'ani na baka ilimi kai da shi sai ce haba ya Allah na karanta qur'ani na karanta na karanta ai ba ka ba kare Allah ta kazanta karata da qur'ani da qur'ani kare kare ba ka kila kai ya kake kai dan a ce kai makaranci ne ba ka wanda gidan mota ba kaga yi dan a ce shi gudi ne yace to a duniya amali an ce kai ne kai da ara da koyi kara to Allah ce ku ɗauke shi ku buga a ƙasa ku nuna da shi kuma abin da sanannu da sassan da yawan gaske da tsoratarwa kan mutum ya karatu don duniya wannan ta zo na gaban ya zo ba lahi bane ba amma kai zama to hada bikinka wannan shi ne da kuma gamsa ka saɓani malamai ana ba mu sabaka shi dai kullum idan Allah shi ne kuma to zan nan Allah kira mu muna kira mu kenan a ce musabaka anan da aka sadu gaugawa tsere wajen alkhairi kana yin zuwa kana gana ka barka baya ka barka baya shine kenan ku yi gaugawa ila magfirati min rabbikum zuwa samun gafara ke duk abin da zaka yi ma sababin samun gafara ta Allah kada jaraba shi wa jannatin haka kai gaugawa wajen samun aljanna shine kai gaugawa wajen aikin da zai kai gidan aljanna sai ka wannan aljanna ba irin duniya bace kake ce ma arduha السماوات والأرض وأنت وأن سمي da ƙasa ƙasa abin idan kuna imani ya wuce kwallo ya wuce da sai zan hada muna magana sama don bayan bukatar da zuwa don sama sama duniya ta wannan ne wa ba can bane ma ake magana har don bayan ake wani tsawon wani ya wuce kwallo kama ya wuce da wani shif da wani shifar kaza ya wuce duk nisan ke wuce a shi kuma gaba daya sama bakwai da ƙasa gaba daya aka ce waɗin aljanna sama dan sanin yake cewa inna fil jannati la shajaratu yasiru rakibu fi ziliya mi'ata mi'ata am la qatawha sai kar wa zillun mamdud yace a aljanna itace a guda ta aljanna yace doki muguji muguji zai kirisa ya gudu ya gudu kasa itacen guda kasa inuwa guda yace zai shekara 100 iya gudu bai kamar daga cikin irin wuce ba shi ana ta zillin mamadu da ruwa kada ka ta musu na kama wani ice guda ne wacce wannan idan ka ce subhanallah walhamdulillah wala ila illa allah akbar kuma an daka ma guda a jana subhanallah walhamdulillah wala ila illa allah allah akbar an dasa ma ka dasa guda a aljanna amma ita maka wahala ne allah ta yake mu to wannan ke Allah ya kenan aljanna shi ma Allah sai ya tuwa yake cewa tila mawdu surun fi aljanna wuri daidai wurin aje tsimin giya annabi ce adam ko bulala ko bulala ko yace plus in bulala ko na dan aljanna aljanna ya fi duniya da abin da ke cikin ta wurin kun da aje tsimin giya ta bulala ya fi duniya da abin da ke cikin abin da ke to na ga maka ta ba din ta ne kurin ba za mu tsawon ba dan makacin buhadin shi ke tsawo ya wanda wannan kurin buhadin da kurin aka yi maka arduha samawati wa ard duka wannan gara basa ala biyu ba dan wa dan wa da uiddat lil muttaqin ayi tattalinta dan masu ba wani wani kabila kaza kasa kaza jinsi kaza lil muttaqin na cikin na cikin kowa ce abu ne me san shigarta ya kuɗa shiga layin mutakin Allah sama da yansu shi ne na magana ta ayoyin da ya kawo a kan cewa a yi gaugawa wajen ka'abarka wajen aikin alkhairi kuma kakkare na shi bayan wannan ayoyi sai ki cewa an mal a hadith amma hadisai kan wannan mas'ala masu jan hankali a yi gaugawa ka a yi sakaki na aikin alkhairi a yi gaugawa شوف الأول حديث مرقو كم مغانا يتي أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا ككدع الليل المزل يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم آه abin da ke ruwa ta abu ya bar labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa badiru bil amali fitana ku yi gaugawa ku rigayi wasu fitintunu kayan su zo ku yi gaugawar aiki na kwarai akwai fitintunu za su zo a duniya suka ta wani fitintunan ka ƙi ta'in lelin musulun kowace ita fitina ba fitina da yawa fitinu ne kowace guda ya ce kamar wani yankin dare ne mai duhu shubaha hayaniya hayaniya shubaha ka kasa gani ma gaskiya da ƙarya a rura ka yawa ka mutu a cikin halin ruru cikin duhun fitina shi sa lokacin ana rikici tsakanin su ma'auya ɓangaren ma'auya da ɓangaren bangaren ali aka zo baya aka so ɗiyan zama abdullahi bin umar kai me yasa baka shiga ka ƙi gwan bayan bangaren ali ka ƙi ma bangaren bangaren ma'auya haka wanda ka san ka kama ɗaya kuwa baiwa ka ce kai ba ruwanka kana tsaka baiwa dole ka ana zai dole ya kama bangare guda ya ce yake ce misalin mu da ku je misalin mutane ne muna cikin tahiya cikin daji cikin ƙungurmin daji kurin sai mace ba duhu kurin duhu ya zo gab area ba mu san ba aka sai na hanya take he wasu a cikin mutanen wasu su yi nan wasu yi da wasu ya kowa ke tiya ya ce mu ya yi maka tsaya halagari ya waye maka haske mu sai na hanya ma'ana don mu shiga fitana ya ta kare ba sai na sa gaba muna nan nan ne ba mu zargin mu inda ya zama mu ta baki ba baki da kasa to kana cewa ka san gane gaskiya da ƙarya to ya tsaya inda yake ba babu shubha ya tsaya inda yake tabbas ne har Allah ya kawo yace ya haske ya yi ya musa ina hanya haka Allah ya ce wasu a takaice da kenan ne ya karantar da mu akwai fitintunu za su zo duniya yace kowace kamar yankin dare mai duhu yake cewa matsalar yusuf yin rajulun momina za a waye gari mutum ya waye gari mai imani da allah amma fitina za ta zo wa yumsi kafiran marice na ya kawo ce ma Allah fitina ko in ma ta dukiya in ma ta dukiya ma daga kare ido balin zama ta dukiya mutum ya kallon gaskiya malam ya kallon gaskiya sai ya juyo gaskiya don abu da ba ko don tsoron wani ko don san wani soye wani iya kallo iya wannan ne ma da ke malamai suke mana duka na suka kan laraba ina ta wani malami ba musali an zo gwamnatin masar na lokacin baraka ne turawa sun ma musulmi can kan mas'alar sallatu na mata sai ake so yadda za a yi su ma musulmi su yarda lahi kuma musulmi ce suna ce sallatun mata suna ce sama kai shakka ya sun ce kaza ƙungiyar banzancin duniya musulunci da zage a masu kuma zage ma ke a cikin da kawai ne ba su da wani sai an murna musulmi sun yarda lahi malamai na ce kullum da addini ce kaza ka jira karanta da shi musulunci da sallatun mata yadda yake ya ce a yin haka kuke yi su masu aibar tashin haka suke yi su tsari ya mai tsari kuma a tarihin musulunci ba a taɓa samun matsala inda ake shi na kasa suna yi malakamu ko an rumar da kanu ita da suke samu kun da bakwai daidai na cikin sai aka kira malamai to sai ka san abu nan ba sa musulunci ga ake kewa-kewa to wannan abin ana dai bayani sai ɗaya cikin malaman domin sai da ya tashi ya ce mun gane bace ne ake ne so kuke a halitta ko haramta ko da sun yi in halitta ku so a yi za su ka bayani za a wadda halaka ne mutane sai da in so suke haramta suna muna da bayan zami kuma haramta ne kuma sai da ce a lokacin su da kuke su a ciki a haramta ko halitta ko da biya hallake ka zo ka magana halaka ka mana magana halaka yanzu zai tunkarar al'umma da abin da shi ilimi da Allah ba shi tun ilimin zai sarrafa kama su ayoyin shi ba yanzu zai kauda su ga inda ake so haka da kuma zai ba wani lokaci a nan cikin shugabannin ɗari na afirka ta yamma a sanatan da tabbas lokaci ana yin abin polio sai ake yi aka yi aka yi kuma suka hana polio in da ta gaya magana a samsabin ne kuɗi a cikin abin tabbas ba da abin na hanyar ba ya ce sai aka yi shawara kun gauna abu in kuna so yana sir abin a yi shi yoga shiru kuwa da aka yi bidijan bara baɗi mai zawa kun za a bidiye a ware bidijan shehu a cikin bidijan don na fara da wani cewa wallahi an mamaki da aka zo zama na program din bidijan kin baɗi suka yarda aka ware kaso na shehu kuma musamman wannan kuna kayan a fara sai an ji aka yi ga wani abin aka so a jihar da mutane ga farkin garaba kuma za mu kira ba mu goyi baya ita wallahi ba wani kunya Allah ce mutu a fili karara ta jima ku ji ba matsala ko ni ko ya ji mutane aka zo kuma aka yi a sassan da kaga na suna dini sai da ranar kudu da ka samu baki kuma suka ta ta kada ka ce baki me zai kudi kudi shehu ya ga kudi kudi da kenan shi ne ya ce kenan a nan ya ce kenan za a waye gari yusu biyu hurtun muminan waye musu kafiran mutum zai waye gari yana mai imani amma garin allah yawuni da imani madace na yi ya ka hurta wa yumsi mu'minan za a waye da lokaci ya wuni da imani amma garin Allah na wayewa ana tashi wasu bi kafir ya wa gari kafir gangariya gangar original kor ya kawo ta Allah me Allah ka ce annabi ce ya bi bidinu bi arad min ad-dunya zai sai da addini shi da wurin dan mafarin duniya saboda duniya kura sai halaka kafir ta Allah saboda an amana duniya sai mutum Allah cewa to wannan fitina kayan ta same ku yi gaugawa in wani abu yau kira ne ake a kan duk lokacin ta samu wata dama ta ake alkhairi kan ka yi fitar ba ka sama lokacin kan ba ka sama akwai kuma kwarewa da haka idan ka samu wata dama ake alkhairi kaka ce sai gobe ya gobe a wace ma gobe yau ke da kana gobe baka gobe tabbas baka da ba gobe kullum duka tasawuf a gaba a iyan zukurin iyan zukurin magana ke sai wani hadisin da musulun sai ya kawo ruwa ce ana abin sirwa uqbat ibn al-haris radiyallahu anhu qala sallaytu wara annabi sallallahu alaihi wasallam bil madina al-asara fasallam ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعد حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بكسمته رواه البخاري وفي رواية في رواية له من البخاري كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته abinda yake wannan ruwa kuma ibn haris ke cewa nayi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a madina sallar da asa ka sallama annabi iya sallama su mukamu sai hita shi da gaugawa fata haɓa da gabar nasa Allah kamar mutane ta kai kusa ya keta ya keta mutane warai wannan tashi da ya je gidan wata daga cikin matan shi ganin haka fafazi an nasu mutane suka hurgita suka tsorata ɗaya lahiyar gaza da yake Allah kai mana ta zai maga mai aka insha Allah lokacin ya rabar shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته